نعم نعم نعم مم. نعم نعم مم. نعم نعم نعم مم. نعم مم. نعم مم. نعم نعم مم. نعم مم. مم. نعم مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yin godiya ga Allah madawacin sarki wanda ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin mu gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a ciki kamar yadda aka saba karantarwa da izinin Allah saboda haka duk wanda Allah ya baki abu to zai wa Allah godiya wani abu ne da aka ba mu ba karfin wani iyawa ne da iko na Allah wanda ya ba mu damar mu zo mu ci Qur'ani wannan sai Allah ya zo mutum ya zama haka amma wani da wani ila an yi kawo Allah don mutumin da ya bar abin da yake tafi wurin majalisin ilimi za a ba shi lada ya fi na wanda ya je gai da mara lafiya mutum dubu za a ba shi lada ya fi na wanda ya je jana'iza dubu za a ba shi lada ya fi na ibada da na shekara guda wani ji ya rasu da Allah ya hada karatun alkur'ani yadda ya dogarin alkurani aka dauke ilimi kuma za a yi ya yi kamar kula ta dubu huduwa da ya sa abinci a cikin an rufe amma ta ci huduwa wadda mutu ba ya ba za a ci ba kuma ya yi dogara dole ne wani ku saboda haka irin wannan lada da ilimi ke turawa gaba sun bin lada to kagan ba wanda Allah ya zaɓe su ba zai yi ba ba zai haɗu ba saboda haka mun gode wa Allah da Allah ya ba mu dama muke zuwa muke haɗuwa irin wannan guri kuma ba a ji Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga masa a cikin kudufi soyayyar Allah ta waje ba soyayyar Allah ta waje ba akan masu son juna saboda Allah soyayyar Allah ta waje ba kan masu ziyarar juna saboda Allah koyar Allah ta wajaba kan masu juna kyauta saboda Allah koyar Allah ta wajaba kan masu zama a guri ɗaya tare da juna saboda Allah Allah ce na wajabta a kai na mana su eh saboda sun zo sun taru guri ɗaya su zauna Allah ce saboda ne saboda haka mutum duk abin da za a yi wato a dinga tsarkake aiki وعمل ذلك عبد الله مخلصين له الدين ya zama masu tsarki a yi haka zai da ga wato an samu nasara kan abin da aka sa aka bar ta Allah da mu dace yanzu wannan karatu muna karatu ne wannan zura ta dawo mu ta kawo kan jisar wato kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Ibrahim tabar manzala jika annabi Ibrahim yana zuwa Madina wani ran wani malamin Yahuda yana kallon sa yaji a yaji kaga dan gidan yanka ku guda biyu eh manzala ta yi musu saboda ganin da annabi Ibrahim ya rubuta Isma'il zai yanka kakan manzon Allah ya ke fansa da Allah ya fansa da wani na bijimin alimin sannan shi ma abu da mutalibi ya taɓa bakanta yanka ɗaya daga cikin ɗansa da abin ya faru kuma aka ce da wada a yanka cikin yayan goma sha biyu a wani ƙaunar su sha uku wada a yanka ke yanzu wannan aka yanka ke nan kama nuna wani sana tun da ba ce shi ba ɗa ɗaya aka ce za a yanka a cikin yayayen kuma a ce a yanka wani aka yi yanzu abin da za a yi wato sai a yi kuri a yanka ga wanda za a yanka eh ya kai kuri a nuna abdullahi ba a jufan ga Allah lokacin ma ne wannan Allah ba kuma ga yi da farin jini a gari aka ka aka da yana za a yi wani malami ya ba da shawarar to a yi kuri a mana ta rafu goma in ta fahimce shi eh abu mutalib mahaifin ke ne yanka rafu goma amma da sai a kyale shi ya ka ta rafu goma sai kuri a taruna ba rafu goma za a yanka ba abdullahi za a yanka a da duk yaran gaji ba a da za a yi wani ja'a a ƙara goma a gani a ƙara goma aka yi kuri'a da rakumi ashirin da abdullahi kuri'a ta nuna abdullahi za a yanka haka aka gina ƙara goma goma shi na aka yi rakumi ɗari yi kuri'a ta nuna rakumi ɗari sai aka yanka rakumi ɗari a gyara abdullahi ya bude da yanka ya ƙara abdullahi kaji sallallahu alaihi wasallam to kakan da ne shi annabi ran kakan manzon Allah ya ji duk abin da ake bautawa ba Allah bai na gaba da su don haka ba zai mutu bauta ba ba zai kuma bauta wa kowa ba ba zai bauta wa kowa ba shi illa rabbal alamin sai da ubangiji da alamin shi kadai zai bauta Allah zai halaka ne ko ya hadini wanda ya halitta ne kuma shi ne shi da ni zuwa ga addini wallahi wa yuzimu ne kada a goro da Allah ke cewa wala kada ta Ibrahim wa ruida min qabl shi tun bai kai ba lagaggen mutum ba Allah ya sai da eh tun bai kai ba sai Allah ya sai da yana tafiya a kan dare eh zamin Allah ne to wallazi Allah wannan shine ruwa yake mun yake fi da ni wa shine ta da ni wa la marutu wa yajin in ne rashin lafiya shine wanka da ni wallazi yumiti kuma yuyini wanda zai matar da ni rani wanda ya nama wanda nake tsammani an yanzu da liya tafiya ta yau mace da gamar da amini zunubai na ranar sakan ya ga rabbi habli ubangiji ka bani ko kuma ilimi walibin bi salihin ka rika da da salihan bayi su ne annabawa wajali ka sa amini da zaran shirkin harshen gaskiya wato sana'a hasana wato sana'ar hasana kirari da yabo mai kyau lakini na mutane na ƙarshe alin ya tuna ba a ji wanda zo a bayana ila yawmin kiyamah shi da bilama wawar da ake wawa da kazaniya wawa ake har tsarkin kanyar yamma yahudawa suka ce ibrahim ai namu ne da sara su da ibrahim namu ne mu musulmi muka ce namu ne Allah da inna awal nasu ibrahima lallazi na taba uwa na nabi wallazi na amunu wala wali mu'min ai wanda za a ce su ne na ibrahimu kam ibrahimu kuma shi ma nasu ne su ne wanda suka bi shi a zamanin suka imani da shi suka aiki da shirarsa وهذا النبي ده وانا النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا da wanda kuma suka yi imani da annabi Muhammad wannan su ne kadai za a kwanta da Ibrahim amma wannan da sauran ba gaskiya bane ba ka ne Ibrahim yahudiyan wala nasraniya ba ba yahudi bane ba wani sari bane ka ji ma shi ne girme yin wannan kwama tala kafin a ce wani abu da ake ga yahudanci a duniya ya zo an Ibrahim ya zo ya wuce ya zamani ya wuce bai yaji mai yahudanci kafin yahudancin ya zo ma ai tsakaninsa da annabi musa ma annabi dubu ne ka je kai mala bayan da mai ya rabu aikowa ne ya zamani aikowa ne ya zamani sai da aka aiko dubu kan na dubu ɗaya da ɗaya shi na zai musa bayan annabi musa kuma su kama yahudanci ya guda ya mutu ba daga cikin bani isra'ila almajiran annabi musa daga cikin bani isra'ila ko almajiran annabi isa nan kuma aka samu nasaranci ya yi tsakanin musa da idan ma annabi dubu ne an daɗe ya yi annabi dubu ne tsakanin musa da idan yawa amma tsakanin isa da manzon allah babu annabi a ba annabi ya ga ɗari shida da wani abu amma ba annabi ala fata zai fi da rufi duniya ta rasa inda za ta ba ta da manzo kwata kwata inda za ta ma a ta rasa ba inda ya za ta ba yawa sai dai ya ta aiko mai abu gaba daya sallallahu alaihi wasallam wajen da rasul ya ce ba ne muhammad kawai sai gashi a zuwa ran da aka bi duk duniya ta san ayi duk duniya ran da aka ayi mun zala duk duniya ta san ayi mun zala har ta gudu aka yi har cikin teku da mayaku kuka dauki ran da aka yi kuka har cikin teku ya san to ya zo dabbobin daji aka ba su labari ya zo eh ko ina da ko ina aka labari ya zo sallallahu alaihi wasallam to ai ina wannan da ya tafiya zai fita garin yahudawa sai wani ba ma ba ma malami bane ba ma a wajen su kan bai kai ma malam ba eh annabi yana yaro fa da babansa sai da kai kula kana waye ke tafi da wannan yaro Abu Dalib jini ne nan yace da idan shiga garin mu nan rum duk abin da ya faru a garin to za mu kama shi ba mai rinsu ba shi ɗaya ba mai dafa abin da ya shiga garin abin da ya samu a garin to kawai shi za mu kama yana shiga garin ko abin ya faru yana shiga garin duk gunkin da ke garin ya rigido kuma kuma ya rigido kaman kaman bai tarwaɗe to allolin su sun wargaje gaba ɗaya eh ka gani amma dai Allah ya tsayar da shi sallallahu alaihi wasallam to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annabi ibrahimu alayhi salam shi kaka ne na annabawa kaka ne na annabawa duk annabin da ya zo kowane yare yake magana da shi in dai bayan annabi ibrahim ya zo to in an bincika shi za samu jikin annabi ibrahim gaba ɗayan su kaf su gaba ɗayan su kowane annabi in dai annabi ibrahim ya riga shi zuwa ya zo daga bayan annabi ibrahim to shi dokin da shi fa gaba ɗaya ko gane fata-fata duk wani annabi yi kan yi yi kan su annabi Musa su annabi Isa su Harun duk jikokin sa su annabi Dawud Sulaiman su Zakariyahu su Yahaya su Yunusa su Iliya su Yusha ibn Nun duk jikokin sa ne gaba daya da dukan annabi Ibrahim ce aka annabawa yace yace yana roƙon Allah mutane da za su zo a bayansa daga ran da ranar da alƙiyama su sai da jirgin sa wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu mutum hudu ta ga ga ne suka ce da mutum jirgi ne ya zama dan aljanna ya ji mata sai wani shiga mutum uku ba ya rabu lallahi da hadu kuma wani da mutum biyu da hadu biyu ma to ba mutum baya ga mutum da yamma to ya ga mutum ne ga hewa daga bai wuce daga alheri kawai shi kenan ya wuce gurin to dai kuka manta ba tambaya annabi ba mutum ɗaya ma zai yi gumba a to ji da ka zauna da mutane musamman waɗanda kake tare da su ka zauna da su lafiya kalau ki da kana da kirki ba ka da wani hayaniya to wannan shaida da suka yi idan mutum ya rasu akan haka ya lafi to ni dai na yaji masa eh don Allah ya yi magana a ƙari ba mai cewa ai ba raka ya kaza kuma sarki ya yaji ba mu kana shi kenan ka da duka abin da yace waj'alni min wasatil jannati na'im annabi Ibrahim yana roƙon Allah ce Allah ka sa daga cikin wanda za mu gaji aljanna ne ba wanda za mu dora cikin aljanna ka sa na ci to ka bi labi ne gafa ga babana amma ana nufin babban sa inna ka da mun zari ne daga cikin marasu ya da duba lai ka kabi duban babana wata kibira lahu kai masa gafara wa ala ka aida ban lahu annahu adu lillahi wannan ma wato kajin ake masa a wato ma'ana lokacin da yake dare yake masa addu'a idan mutum ya mutu ba musulmi ba zai a daina masa addu'a amma dai da ranga ana nema masa gafara a wurin Allah in Allah ya karba kawai zai musulunta eh in dai Allah ya karba zai musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani yaro bai hude ba lafiya annabi yana zuwa gaida mara lafiya ko da ya yi eh baya girman kai ya je gaida shi sai annabi ba shi gare ga ya fice mu annabi ba shi kalmar shahada ce kai kalmar shahada sai ya kalli manzon Allah kuma ya kalli babansa ya yarda da magana annabi na jin tsoron baban da kai sama wa mahaifinsa manzala ya nana ta ya ƙara nana ta wa jinsa manzala ya ƙara nana ta ya ƙara nana ta sai baban da ya ci kai baban ya gane wannan yaron yana so ya kalli magana annabi amma babansa yake jin tsoro baban kuma ya san magana annabi gaskiya ne ni baban ya yi izini yace ali abul qasim sallallahu alaihi wasallam ka duba bar qasim wazara ce ga ta yi ga yi ya yi da ana da alhamdulillah godiya ta ta daga Allah da ya tsayar da wannan halitta ta ta daga wuta da lilin zuwa na cikin wannan eh ga ji yanzu da ta je to ga ya ramadan ga annabi Ibrahim shi da addu'a to wala tukuni Allah karka bani kunya yau mai ba wasu da ta da mutane da dajin alkiyama yau wala ya bau malun wala banuna ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba haka yaya na'am dukiya da yaya na wanda ba mutumin kirki ba nan dole ba ya yi tawi ne kafin ƙurani akwai wurare dole ne tawi ne in ka yi a kawai da ki ba kai dukiya ba za ta yi amfani ba to hajji da aka je ne da ba ko ba haka ne zaka da aka fitar ba kyauta da ake yi ba sadaka da ake yi ba zumunci da ake yi ba kaga je kawai na duniya ne ba za a yi ba maka gaskiya ka je ka fara cin hanci ko eh da je to kai da gaskiya shi ne ba za a yi ba kawa ma mutumin kirki na za su yi amfani dan mutumin banza ne ba za su yi amfani ba la ba walin wala ba ahada illa man atalla bi kaga ai ga izdinaina sai wanda ya zo wajen Allah bi kalbin salim da zuciya lafiya zuciya lafiya kalau mina shirki daga yawan Allah tarayya wanda baki da munafurci ko qalbul mu'mini da zuciyar mu'mini fa inna ya mahu zalika shi kan zuciyarsa a da ƴaƴan da duk zai masa amfani idan mutum wani bai shiga aljanna ba da ne ya za shiga da shi wani ya shiga yana mataki na ɗaya da ne ya za ƙara shi gaba shi inda yake mataki ɗari ne eh kuma ana iya ƙara mutum gaba da dalilin wani wannan an zuwa cikin wanda kuka imani amma har na zan gane da suke nan ko kuma musulmi da ane babu taimako da nan wa uzul da jannatu a ranar a kusanta aljanna da mutane na gama sun tsoron Allah fa ya rauna ha sai ga aljanna faram ana ganin ta duk aljanna da ke rikin labarin nan sai ga tana na ganin ta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istirahi yayi miraji duk wanda ke cikin aljanna ya ado suka ji suna gane annabi ya zo suna labarin Allah ya kira annabi zai yi munajati da yin annabi ya zo ba zai kasa kalle kuma ba eh duk ba su zamu su kalli annabi ba ma ya matan da na kurin ayi eh ka ji bambanci annabi sauran annaba annabi duk da yaje shi ya nemi a kai kin kalla kuma da ya kalla ya fita har yanzu nan sai ya ki fita annabi ko ya je bai nemi a kai ke kalla ba a kai a kai ke kalla ya kuma wanda sun bar al'umma ta shi da sun bar al'umma ta aka ji ana dole layi ka zo ka shiga gidanka na aljanna wannan haka ne in ka ɗebo kayan ka ka tattaro ka taho nan ne mazaunin ka nan ne gidanka nan ne liyafar ka Allah ne ya shirya maka duk abin da Allah ya jama a wurin sun yi ado sun yi kwalliya suna jira su ganga ya rasu Allah ya shi dai wani abu ne har ya kai wannan matsayi a wurin Allah to a bashi wani abu wa al'umma na bar da wani eh a bani kai mu eh kai wani kan tsaraba ba wani wanda ai hujira sai a ban tsaraba an kai wani kan duniya wanda na baro haka faɗa manzo Allah ya faɗa haka da zuwa haka da zuwa ne Muhammadu da ka faɗi haka ka je a cikin al'ummarka duk wanda ya zama sauran shekara ɗaya ya rasu idan ya tuba yutna lahu wa qabilna tawbatahu da abu masa baiwa muka ki tubarta Allah yau ala godiya ce amma shekara ta yau a je ka ji da mutan da sun sha fama in mutum kusa mutuwa dan fara gajiya ko ya tuba bai tuba ba dan wayo eh wato yanzu in mata ne ma ya ga sun ki ko zai lallar ba ya tuba ba ya daba eh in mai neman maza ne ma ta ga da kiran da ta ta hannu ta ji mutu ba a karba ba a yi mana wani ya zai ba gudu ko in yi zuba na a dan goshi to wai ya dubu duk la duk ba a karba in dai mutu kusan mutuwa ba ba a kaga a an yi kyauta ne ma ka yi dozu shekara daya in ya zama sauran shekara ɗaya mutum ya mutu a yanzu da annabi ya roƙa to an kyale an karbi dubar da manzo Allah ya yi godiya yake shekara ta yi yawa a rage a ce kaza ya ce a sake ragewa a yi godiya ya ce a sake ragewa a sake ragewa ce to yanzu an dawo kaza aka yi ta sauka har aka zo kwana daya har aka zo yini daya har aka zo awa daya a wannan al'umma ta annabi Muhammad ko sauran awa daya mutum ya rabu ko arne da yake yawo ne ko musulmi musulmi ko ko mun shakiyancinsa ko a gidan karuwa ba ya biya duba da yanzu kawai sai ya mutu kawai Allah ya ne masa maza Allah ce yau Allah godiya amma har awa ya yi yawa aka yi anai Muhammadu da je ka ar ne ma a al'umma nan naka ar ne ma idan bai fara kwarcin mutuwa ba akwai gurin da ake na mutu warki haka wasu na yi in bai fara karowa ba gurnanin mutuwa ba har ne ma in ya yarda to Allah in yi ya da Allah ne Allah annabi ba don ne to an gani bai sallah ba bai azumi ba bai wankan jaraba ba bai daga ba bai haji ba ya tafi aljanna saboda annabi Muhammad aka ce amma in musulmi ne ai in dai ran bai huce ba ko malaku ta kawo an ta fito an zo ya nan halin fa kawai duk a fice shi kawai da Allah duk abu ne wa na mu da rajulun ji na jali ga zuwa tajmal saboda da gaza annabi da isra'i da mi'raji na manzon Allah za su ku ba ga to shi kenan to yanzu a haka ake saboda zuwan manzon Allah shi da wata mala'iku suka zo za su dauran wani duk dabbobin nan da kasani Allah ya mana an tattaje ba ya da aikin alheri ko ba da eh ai ba alherin ne ba ai ba duk an jiji jama'a an biya ba shi da kan eh duk an biya baki mal ka zaki wancan ka daki wancan ta ci mutuncin wancan sulukiyar wancan kai kana haka ta isa ko karba ko waye ko kai kana da gata wannan mutumin aka zuba duk gabobin sa kaf babu alheri ko kwada aka yi duk mala'iku ana wasu shafa shi kawai mala'iku ya alaka ta mana ba mu gama bincike ba wani mala'ika ya kawo bakinsa wa kuka laha yanke kuda ya leka can cikin bakinsa haka da hawa sai ya lankwace ya haka ƙarshen harshen yana taɓa gantarsa na sama haka yi dokule ya ku gani wannan harshen da ya makale a saman nan ba a kasa ba sama ya makale me yake nufi mala'iku suka dina nufin la ilaha illa ma mursala ga yadda shi kenan ya tsira wa yana gaba to yi da komin laifin mutum ba a ce masa da musa da yi zama irin wannan ba gaya ma la'aika amma da ransa da lafiyar sa in yana yin abun da annabi ya ce in an yi za a shiga wuta sai a gaya mara don ya bari ila in bai bari ba ma wani zai bari in ko ya bari a jira amma in ya mutu a kai ba a ce masa dan wuta don ba a san ko irin wannan hanyoyi ko ya samu rahama a wurin Allah ba kuma karka da maka man kai ka zama mai shari'a kuma kai ba mai shari'a bane yawwa kai ba mai shari'a bane daga nan aka kyale mutane da yin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi dai matukar bai kuce ba zai tuba amma ya kuma ga bai fara gwarkin nan na karshen tunanin mutuwa shi ma in ya ji ya yarda Allah ne Allah ko baya iya magana don kuma sai mu zo wani zai rasu muna kokari muna kalmar shahada a kusa da shi wani ya amsa wani ba zai amsa mu ji ba to ai akwai da yawa wannan sun ana ba mutum ba da Allah da gaji ba sai Allah da gaji ba kai sai ka ce bai fada ba yawa shine irin wannan aka yi akan wato Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Talib ya kalmar shahada dan da zai mutu manyan maka suna lallaune zargin maganin yan tsiya suka ce kada ka yadda ka bar hanyar mu don maganar ɗan ɗan uwanka yana ranar da ku da maganar shiga wuta ka ce za ka ji tsoro ka ce ka canza hali kar ka yadda suna diga ne to amma dai abbas dan abdul mutali ya ce lalle allah ya jiyar da shi ya yi kalmar shaɗu don ya ji gwani gida na wani aljanna in ji ya ji in ya taɓa da shi kenan na wannan aljanna to Allah ubangiji ya shigar da mu to kaji ai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da bai zo ma annoba wannan ko kwalara ko sankarau duk wani ciwo da zai zo da ya dinga wucewa da mutane ana yau ai gina annoba cuta da zo a ta mutu a take kai in ga dan girgiza gan ina ganka maka fara yana kokarin kai zawayi daga an da nan ana san kawai ku da nan motsa wuyar da yake wai lafiya ce ne ko yana mu damuwa ana tsoro kafin annabi ne duk wanda annoba da wuce da su da kai saboda akwai arnan da can manya wanda suke wa Allah laifi Allah ya tura musu bala'i ya wuce da su kuma aka yi buda shi ne har yau bai kare ba a duniya har yau wannan gubar ta wannan masifar har yau ba ta kare ba har yau din nan eh dan wani wani abu ya dan zaga ya dan zagayo sai daga an samu da jiya kuma ai ta mutuwa ai annabi na zuwa an gaji da tun da annabi ya zo duk wanda ya mutu a irin wannan a cikin al'ummar ta annabi mamudu ba ma wai ya mutu gudu ya zama shahidi ma kaga da kuma kawai ya zama arni kawai zai ya dora ta Allah amma daga zuwa annabi ba ma ya mutu mutum biyu ma shahidi ma ya samu ya samu jara ya mutu shahidi ya ji daɗin sa ya zama da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya dace da mu to wannan bal jannatu an kulanta aljanna da mutaki na gama tsoron Allah a fayar rauna suna ganin ta wa burrizat jahim wuta kuma ta lahira an bayyana da ita ma ya ga wani daga kafurai ita ma ana ganin ta an daura mata sarka dubu saba'in kowane sarka dai mala'ika dubu saba'in tana ƙara da ta yi ƙara mutane sai a yin fafaɗi biyu da lafi har a daga jam ana fama ana fama wakil launi a ce musu ya ku arna a yi ma kullum za a budu da min dunillah ina abin da kuke bauta a duniya ba Allah ba من الأغنام لكم وكائنا هو كوكو هل ينظرونكم shin za su iya taimakonku idan da alaji an ku ɗauke muku alama auyan kan runa ko za su taimaka wa kansu su hana wa kansu alama su kansu ma da kansu duk da wani la ba za su iya hana kansu ba ba za su iya hana wa wani ba ko ce ku ya ji mala'iku ku jefa fiha a cikin ganta guda ko mutuwar gawo da halakakun mutane wa junushi bihi da rundunar iblis adba'uhu mabiyan iblis duk a hada su duk a jefa da wa wani da hu wurin jini walin da duk wanda ya biyayya wa shaidan daga aljanu da mutane su aka zo da ajama wani gaba ɗaya su ƙalo zai su ce duk halakakun ba a cikin wuta wa hum ya yaktasimun suna jayayya da juna a cikin wuta ta gani wato rannan ta baki da masu bi da waɗanda aka bi suna fada shi da ko uban gida ne da kai ko uban ɗaki ne da kai a gwamnati ne ko a kasuwa ko malamin ka ne na boko ne malamin ko na arabin ne ko ma waye yake gaba kake bin sa in ba a kan hanyar manzon Allah ba da rike ma za ku gaba za a nemi a da kuma don akwai wato ƙabila dan annabi adamu da ya gama kashe dan uwansa habila shi ya fara kiran kai a duniya sai iblis kuma shi ya fara kafurci a duniya su biyu yan wuta a wuta ma suka ji Allah ka nuna mana kun tattaka su eh waɗannan guda biyu saboda sun ba da gudunmawa ne shigar wuta don duk wanda ya kafurci to ga wanda ya koyar da abu a duniya duk wanda ya kisan kai kuma kisan kai ya kawo shi wuta ga wanda ya fara koyar da kisan kai a duniya ya yi kisan kai lokacin duniya ba a taɓa kai da kowa ba duniya du ba a taɓa kai da kowa ba ka gani ƙabila ya kashe ɗan uwansa eh saboda hazara kuma zama a yi hazara hazara ta illa ila wata rana a nan da nuhu hajji ruwan ruwa na an gama ya ji ya nan bukoki ya dan zauna kuma an yi addu'a da rabi an zili musulun mubarak wani kalin musulun haka aka addu'a aka sauka kawai ga wanda tuji a ya yi sallama ba ba daga ina ha daga ne da ne to ne da ina yau ga wani zai kifa na inda yake to me makasudin zuwa wai ya zo godiya ne amawa wai wa annabi nu zai gode wa annabi nu annabi nu ni za ka gode mai to na maka eh to ne ba a rasa ba ne yanzu mu je gode ma a ga masa abin da ya ji daɗi saboda haka ni ya zo gode ma ga mu da mun daɗi kai annabi nu ya matsa da tambaya yace ni ne bilil la'anatullahi lokacin da kake wa'azi ka wahal da ni idan kai wa'azi kai wa'azi mutanenka a zuci su ce wannan magana gaskiya ne ni ko sai ta bin zuciya yana babbatawa in ce karku yadda Allah bi wasu jiji su duna su min jinatu wannan sai in ce karku yadda to ba ni da dama da wannan anguwa na duka mutane da yawancin anguwa na ko ina na yawo ban samu zama nan na tsoron huda saboda ba na so su musulunta da na ji ka daga hannu kana cewa Allah ya halaka su su mutu arna ina Allah Allah ka aikata kana aikatawa sai Allah ya karɓa shi na gidaji na san wanda ya mutu arne ba zai tuba lahira Allah ya karɓa ba na san mutanen duk shekaru da ka gana musu wa'azi gaba ɗaya su yan mutan suna nan a hannuna wannan abin ta mun kyau ai shi za a gaji na jiran lahira za a je a roƙi Allah a yi misali a nan da ake ba zai yi ba a nan nu ka taimaka kai kaka ne a garga saboda shi ma da laifin da ya wakar Allah ce to me za a yi halakar da duniya su ya ji to lalle abin da ya yi annabi nu ya mata ya ji daɗi shi ne wannan ya ji daɗin wannan abin da ya mata ido amma ni ma zan baka abu wanda za ka amfana ya ce masa banda kwaɗayi banda girman kai banda hasara eh ji biliba na ma na biya wannan guda uku banda kwaɗayi banda girman kai banda hasara ya ce domin ka gani ibilis girman kai ne Allah ya nuna mu ya kore ni aljanna a aljanna nake tun ba ai baban ku adam ba amma da aka ji a zuwa tsuna gaida adamu ya zama malam da mu da mala'iku ya fi ilimi tunda shi Allah bai sani mu zo mu kai ne a matsayin malami ni kuma na yi girman kai na ce na fi na girbe shi na ga ba ji ba na iya ga tsine ma koro ne to kar ka yi da girman kai ya ga annabi mu yace baban ku annabi Adamu kwadayi na dawama a janna iblis ya rantse masa da Allah in ya ji da aka ce kai yakin nan ba laifi ba ne ya rantse da Allah ba laifi ba ne kawai in an ci kawai za a dawama a janna ko ɗayan a dawama a janna nan a zauna har abada shi da annabi adamu ya ce sa itacen a bakin da aka fi da duniya yaji ita ko hasada ita ce ta sa adila ya kashe dan uwansa ya zama na duk wanda ya kiran kai a duniya da zalunci idan an kai masa kamishin sanata na shi ya sunanta wannan mummunan aiki a duniya to Allah ya kiyaye mu Allah ka yi daga aikin gidan gidan duk wanda ya fi gidan ya halaka a cikin wuta suna jayayya da juna dan wuta da su da manyan manyan da aka yi wa bauta aka bi suka je da Allah munan ne da Allah yan kula da bi da lalle mubin lalle muna cikin maga bayanan ya idan na sauye kun bi rabbil alamin tunda muke daidaita ku da ubangiji dalikai a duniya waje hada ku da zufin ibadi a cikin bauta wa ma adallana babu abin da ya bada mu Allah guda ya hana mu tsiya illa la mujrimu na sai danu awwaluna na farkon mu da suka riga mu zuwa Allah ne nafsa da yana ji wanda su muka yi koyi da su a wajen bada su suka bada mu wa ma na min shafi kai ba mu da masu ceto kamar yadda muminai suke da masu ceto ya ga ajiyar mutane suna ta magana a kan ceton da suna ta holo suna ta ba za a ceto ba to arna ne ba su da masu ceto da ku da kuka ce ba za a yi ba ya yi ga manzo Allah fara manzo Allah ya ce ba a cikin malkiyamar da haku kuma lan yi wurin da haku da mina ne manzo Allah ce ceto na a ran kiyama gaskiya ne gaskiya ne ceton zai yi ceton wanda bai yi ma yi da ceton ba zai yi ba a cikin wani damuwa abin da ya damu har na alayana ba abu da mai ceto ba irin mummune ba suke da mai ceto min da mala'iku da wannan biyina wani mummuni da masu ceto daga mala'iku da annabawa har da mummune suna ce amma kai da ke ta tsage ne wani ba za su ceto ba ba za su yi kaza kaza ba to ga shi an ce mummune suna ceto gani ko Allah ya yi wala sadiqin hamimi ba wani aboki kuma wanda zai damu da damuwar mutum shine hamimu eh ga ta aduna ko wanda in abu sa me gare ga in an kalle ma la ya ma rinji abu ya sai da ba saboda yadda zai tashi da kike da kike sai ya ga ya fi gaga in zo zaran dai ba mu da ba mu da mai mana wannan shigar mutum eh wanda zai shiga a cikin lamarin wala wannan da naka rasan yau da amma da a ce za mu koma duniya wala kula min lamuminina da ta mu zama daga muminai lawala ne saboda ina suna gudu wanda kuna jawabu sai jawabin to a zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba ya nabi zalika lalle a cikin wannan almanar kun labarin da aka faɗa yin kisar ibrahima na kisar annabi ibrahima kawai da mutanensa na ayatan aya ne amma gane aksar umumi amma yawa yawan su ba su imani ba wannan rabbaka lalle ne ubangijinka da kuwal azizu rahim shine wato azizu mabuwayi wanda ya fi karfin kowa sannan kuma ya fi karfin komi kuma babu a can da ya fi karfin sa na'am allah kallabar kawo nuyi min mursalin
فاستغرقهم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول رحيم فاتقوا الله وأطيعون وما أرسلتم عليهم جنيا إن إلا على وجه العالمين فاتقوا الله وأطيعون نعم جزا
قالوا المؤمن فجعل يعبدون ويطمعون بما كانوا يعمدون اتباعهم للأعداء لو تدعون وما أنفقوا عن دونهم بما إلا أمير مبين نعم.
قالوا لئن لم تنتهي
نعم.
نعم أنفسها
نعم.
ونفسه ومن معي في المؤمنين مم.
ونجيناه ومن معه بالفلك المسرور نعم.
إن أولدنا على المعاقين مم.
وفي ذلك لآية نعم وما كان أكثرهم مؤمنين مم.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم to Allah mabuwaye sarki bayan ya yi kisa ya gama mana tarihi da kisa ta na Ibrahimu a wannan sura wanda ya hukuma kisar annabi Nuhu alaihi salam yawa ya hukuma kisar annabi Nuhu ala da kallafar qaumun Nuhu lil mursalin mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni ida galibi da malaku saboda karyata Nuhu da aka yi to an karyata manzanni ne gaba ki daya idrajin fil majid bi tawhid saboda tarayyar manzanni wajen kawowa tauhid shi da hannun ka daba daya ka daba hudu shi da aka je masa mursalin aw ko ko li annahu li qul luhi bihim saboda tsananin dade wanda ya a cikin mutanen ka ka annahu rusul shi kanka ka ce masa manzanni saboda ya yi ka 950 a wani yawa to shi kenan Allah ce da kalan a kuhu nuhu yayin dan uwansu na na daba na dangi annabi nuhu yake cewa ala ta kuna ma ku yanzu ba ka dora ta Allah ba yana ta wa'azi ya ni dan kuma rasulun aminu ni a garin ku manzo ne amintacce ala ta bulege ma wasu bibi bila ita ta abin da aka aiko ne fatakulla wa diwun ku ji tsoron Allah ku bi ni ki ma'amurkum bi min tawhidillah cikin abin da nake watan kurayi da tauhidin Allah wada da yi da ya masa biya wa ma na lakum alayhi min ajr ni kisa da sakon nan ban tambaye ku lada ba wanda za ku bani in ajri ya lada na bai zama ba illa ala rabbil alamin fa dai a wurin Allah ubangiji da ne don haka ku musulunta annabi nuhu yayye su da ya bullo nan a bullo nan ya bullo nan a bullo nan annabi nuhu shi ne annabin da ya fara yi wa wato harna wa'azi a duniya da ba harna duk musulmi ne ko ya lebi a musulmi zai yi amma daga zamanin nuhu shi ne ya fara can yi wa harna wa'azi wata gulawa ne wani yadda ku ji tsoron allah ku yi biyayya karar rahoto ake da ya maimaita wannan magana da suka rabawa alu sai suka ce maza alu minu laka mu yanzu za mu yadda mu imani da kai mu ce gaskiyarka wanda ba aka larna duka alhali kan sandattun mutane sun bi ka kaji wata sabuwa kuma na girman kan kafirai wai saboda fara tare akwai talakawa su ba za su imani zauna guri ɗaya da talakawa ba sai dai a kori talakawa su ba sannan su imani amma mu ban yanka yi da talaka duk muna zaune tare ballantana an mun musulun jama'a yanzu to za a ce talakawan masu riga mu da bane ba a ji da haka wani masu masu ke musulun da irin su bilal irin su suhaibu da sauransu su amma da yasir talakawa sun riga abin wato mu doma sannan mu zama almajiransu kenan zai ba za su yadda ba shi da ma ikin ana sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa idan yana zaune da mutane idan wani uzurin ya tashi sai dai uzurin sai dawo amma in dai zauna da talaka zallan ba a tashi kwata kwata bai tashi sai sun tashi har ma talaka an suka gano in sun ga su kadai ne a fada anai ba a tajirai in sun kan zauna da ya koda ba su ne tashi ba su ya rabu da layi kai muna ilimi za mu je gida muna dan uzurinmu a nan da ku je da mu ku ku je ku uzurinmu su kuma dabara su ya kai saboda kar mu fada ko annabi na da wani uzurinsa a gida don ba zai ba ba to haka ne wannan to shi da anan ka ga suka ce annabi nuhu in yana son su jigo ya koyi na ciki ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ai ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka in ka yi ta a kore su ƙala wa ma ilimi ma kanu ya malo da jaha ni ban san aikin ku ba wannan talakawa ban san matsayin ku ba in mu illa ala rabbi sakamakon su yana wurin Allah fa yajazihim Allah ne zai musu sakamako da aikin za ga ni bai ga koran ku ba lau ta kuruna da kun zama masana da ba ku yi zargi ku ce don me suka shigo ba Allah ne ya san abin da ya sani ne za ku manyan ba ku fara musulunta ba ne za wannan ɗin ka fara musulunta ba ma hana bi da harin da mumini na annabi nuhu ce ni ba zan kori muminai ba ina da ila nazirin mubinu ni ban zama ba ce mai gargadi mai bayanin da gargadi shi da zama na da sallallahu alaihi wasallam a idan zai aika zakada ko da na zaka ne da za a fi da zaka a hannun masu akwai a rabawa talakawa sai ya ce dokari tsoron Allah kar ka cutar da mutane kar ka je ka kasu abun da ya oba a cikin kayan mutane kamar ka kama kalabi ko ka kama wata uwan garge ko ka kama wata mai tsohon ciki ka raba mu ne hankalin su na kai a ne kada a yi haka eh ni da wadaran wani makiyayin tumaki aka je har dukkan da rafi da zaka tumaki da sun kai zaka annabi ya aika a je a fi da zaka aka ya gaya mana to yana da wata dinkiya juyayya har kire ya hana ta daukar sai ya ce to annabi ya yi koko iya ne to ya ga wannan akai suka ce ba irin da annabi ke mu dauka ba eh dan sabbi ala mu dauka ya ni wannan tsawato idan na bayo Allah da manzon suka ja mu za mu dauka ba ya ja suka ja suka ce don haka ne dai dai ka kai da kanka abu mu dai ba mu ta ku dogarken ka mu dau wanda ido ke gani ita ce babba mu kai ta gaban annabi mu ce gaji mun je mun karbo zakka a hannunka sai wallahi ba za mu yaka ba sai ga daura masa sitira kunin sa in ji aka ɗaura masa sandar rafi ya hau ya dukkula da ɗin ya hau ya ji a ɗoro masa ita aka ɗoro masa ita ya rike ta kawai ya zame da ya gaban manzo Allah ya ji ga haka muka yi duka annabi ji haka aiki ni wannan na bai Allah da manzo Allah manzo Allah ji dukin kenan sai manzo Allah ya kira sa bai ko yanka kuɗi ne kawai na miya ba kai gida da ba dai ba ya cin zakka ba ba ko na miya ba kai gida da mutane suka yanka suka ja duniya suka shi wannan ya tsora kuma da ya koma da ba a zuwa ka taba haƙƙi na wani yawa to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama hatta a cikin sallah ya hana liman doguwar sura ko ruku ya yi tsawo ainu ko hijira ta yi tsawo ainu yana haka mun ya burge su annabi ya hana saboda mai saboda kana kundita na baya annabi ce wani tsoho ne in annabi sai a wata shi wani ko ba lafiya in an da wa ne wani koya da wani uzuri amma ko ana jiran ko wani abin da ya kama da haka in an dare hankalin ka zai bargo ana yi da kai hankalin ka na wani wajen ana ji kada haka wato su musulunci na cikin lallami na waje ku a kuma tsare da ciki kai bida haka ake ba wai a zo a yi hayaniya wai kai na cikin musulunci shi kake fitarwa a ciki kake korewa kaga aikin jiran jiran ta aka yi wanda yake waje mu lallame shi ai a cikin ƙa'idar zaka da har wani malama da kullum ana ba su zaka ma don a lallame su ne shigo su to haka ake kai wata wani yazo ya rasu da Allah wannan abun da kawai ina tabbata gaskiya ne wala gaskiya ne ba abin da ya hana na musulunta na biyu kai kawai illa ina da illoli kaga ba zan yi barin shan maye ba ni ba zan yi barin shan giya ba ba zan iya barin sata ba ba zan iya barin neman mata ba ba zan iya barin karya ba waɗannan abu hudu sun ga na saba da ku ba zan iya bari ba ba dan haka ba da na musulunta ba za a ji sau ɗaya a cikin laifin zuwa hudun nan za ka yarda ka bar ɗaya mu karɓe kai ne zai yarda annabi zo ka bar ƙarya ka bar ƙarya eh ai garan ko da ta mama da ba in ba ta da ƙarya ba zai yi ne eh za ka je ka je mu da Allah ce ya dine wanda ya wannan abu kuma zai sa shi abu da Allah dine mana da ya dine mana da ala wata sun ka je ka faɗa ka za a yi a zai an hada da ƙarya kamar ƙarya ce ya ta ka bari na bari shi suke gaba kalmar jihada in yaje zai lalata da domin na yi ai ƙarya ta shigo in aka tambayar na yi na ji eh ya yi a ɗauko ƙwani a mun shari'a a yanzu yanzu yanzu guda a kotu kaje in nan da ban yi ba fa na yi kaya ne ko ne ba mazala alƙawari sai ya bar wannan laifin duk abu da zai yi in ya tuna haka zai bari dalilin barin ƙarya da ya zauna a cikin musuluncin sa ba tata ba shan giya ba neman mata har yadda damu ita fara bari sai ya dawo mutum yake to haka ake yin mutum a lallabe shi ya shigo musulunci ba wai kai ka ce a'a kai ta leke leke wai ala ayi halin sai ka je musulmi adabi wata ka kada ba haka Allah ke yi ya ce ni dai bai gargaɗi ne ji annabi nu kuma mai bayyana da gargaɗi kalu sai suka ce lallamta ta ya nuhu nuhu baka daina wannan abin da kake yi ba amma da na wannan magana da kai gaya mana in baka daina faɗa ba la ta kuna da millal marjumin za ka zama daga wanda za a jefe bil hijar a wani kaulin an ce mun ji za a sa duwatsu ne a jefe nuhu a kashe annabi nuhu aw bi shakki ko mutu ne maka kai ana da ɗaya eh da zaki ya rabu yi masa baki ya qala nuhu annabi nuhu rabbi ya ubangiji inna qawmi kadzabu mutane da sun tsaye da ni bauta bai ne wa bayan kai shari'a tsakaninmu da su fata shari'a Allah kai hukunci tsakaninmu wa najini wa mu'minu ke min al-mu'mini Allah ka tsere da ni da waɗanda ke dani daga mu'mini ka tsere da mu Allah da ala Allah ya ce wa an jira to muka tsere da nu wa ma hu da wanda ke dani nu bil bilkil majhul cikin jirgin da aka cika shi da lodi min al-nadi wal hayawani allo da masa mutane da dabbobin gida wa ɗaya da tsuntsaye don har tsuntsaye ma a ruwan kuma da halakar to ai ba bishiyar da za a roƙa eh sun ta gudu sun kuma da iya abin da za su iya mai iya ruwa iya ruwan sa har ya gajiya mutu masu gudu su ta gudu su je su akan wannan tudu ruwan ya dame su gudu su je nan har sarki ya gaya ji suka mutu masu tashi sama su jire su sa wannan dogon fitaci abun ya fi karfin sa in za su lume tashi su hanji wanda ya fi shi tudu su kai can shi ma ruwan ya fi shi ya lumar da ita haka naka ruwa ya lumar da komai a duniya har ya hau kan jabal al-qabr mutili bil alam wannan duk da jabal al-qabr na har kai ruwa ya hau ya cincin ya wurin ba ya da abu lokacin da ya hau dai wanda ke cikin annabi no Allah ya tattara maza mutane sai masu imani su ko dabbobi duka ba arna su duka ba arna haka ya ma dai a dauki bibi kawai kowane a dauki mace da namiji ai a ja a ja'i kamar duk duka halaka dalilin zulumin mutane sauran duk suka halaka aka aka yi ɗauka allah ya tattaro mata na gida da daji ya miƙa hannu hannu dama na kama namiji ya miƙa hannu hannu hagu na kama wata kowane nauyi ya zuba a cikin jirginsa ya tsere kowane nauyi su ne suka taru yanzu a duniya suka zama abin da kake gani suka zama ne daga ruwan tufan kowane nauyi an saka zaki a cikin aka halittu zazzafi aka tozana mana eh da shi da matarsa a idan an haɗa zaki da sauran dabbobi a cikin jirgi ne kan abin zai kyau ne ke cire mai bisa halin ake har a gama roƙi ba aka fita kowa ya tafi abinsa eh sai ya farfado ya tafi yawon sa yawon abin da aka yi kenan wadai da tsuntsaye kuma a gargana ba da bashi daga bayan tserawan alaɗin sun muka fi nitsar da sauran gaba albashi na mai karfi duk sauran mutane aka nitsar da mutane kaɗan ne suka sauran ruwan ruwa na ba duk duniya mun gaba da amma duk duniyar nan a dogon ruwa shi ne mutum gaba sauran gaba ɗaya ba ruwan ruwa na ce kai ba wanda ya girman ai zauna ma a bayan ruwan ruwa ne kai labari banda ya yaza guda uku na da matan kada ya waje ana su ne don walbaki na kada suka rage suka yada zuriya duniya ta rabai da zamana ina fi dalika al-ayati lalle a cikin wannan akwai aya inda Allah wa ma kana aktsaru mu'minina amma yau yawan zuwa mutum imani ba wannan rabaka lalle ubangijinka da wani azizu shi ne muku ayi wanda ya fi ƙarfin kowa ya gagari kowa da komai ba abin da kuma gagare ne arrahimu mai jin kai wannan kisa a takaice ta annabi nuhu kenan za mu tsaya nan sai Allah ba mu iko gobe sai mu tsora a kan abin da shafi kan muda kuma mutanen a nan zalimu kenan da adawa Allah ya kiyaye mu da kiyaye wata da ba kan amanta dai in Allah ya zo a karatun namu yana kusa da na ƙarshe saboda in Allah ya ba mu yugo jibi ne za mu tsorata a cikin mu gaba ke da ramon da Allah ya kai da ba wannan kaɗai ba ya ake mu aya ya ake mu wa'azi nan da nan kwanci da ke ga abu ya wuce kamar kwanan nan ne aka yi na bara ga shi aka zo kan na bana kamar kwanan ne muka dan fara ga shi azumi ya ƙare to a har kwanakin mai bi ƙare ba lokaci mu amfana da lokacin mu lokaci yana tsadan gaske yanzu da za a ce da za a ce rana irin ta yau din nan duk wanda ya yi wani abu kaza ko mai kankanta abu a ce za a ba shi kaza da ta wuce kan mutai ba ba a yadda za a yi ka dawo da ita wannan ranar da ta wuce nan har abadan abada ba za ta ƙara dawo wanda ya ce a asabar ce ba ko ba da ya ce ba to a sama inda za ta dawo ba wannan ba ce wata ne ba wannan ba ne ka duba jirgin kalandar ka gani yawa nawa ga wata ne in wata ta dawo kuma nawa ne za a gane wacce din ba wannan ba ce wannan ba za ta hata shi kawo wala ta wuce kina duk abin da ya wuce a baya ya wuce to ka ga ake daga ran da aka aji mutum duk kwanakin da ne na ba su wuce sauran abin da ya rage to abin da ya rage na baka san nawa ne ba kai ko da za a nuna ma ma fa in ka duba abu ka ga dai lalle ya dawo da wani abun da ya zama ya zama kai za a ji tsoro to kuma in ma a ce misali abun da ya kusan cike yake ba kamar kana kai sarwai ne yanzu ka dan fara bismillah abin da yake raguwa zai kare ya kamata ka san wannan an samu suka da imani Allah ya mana na albarka Muslim kowane abin da mutane ne ji a gari za a yi da kai ne abin da ba a so abin da kuke ci daban je ku nemo wanda bi arha dan ga mafi yadda ba da mara amma dai an gane shi na abincin gari mafi rinjaye to da shi ake bi da bi da shi
uban da yake da tsakirarsa a wurin dole har da duka har ganin asibiti aka aka ta auri wannan wanda ba ta eh abin da ya bi dacewa a auren wa ƴan wanda take so amma an dai budurwa ce ai ba sai ta ba sai an ta wace da wani jin wanda ne ba sai ta aure ta kawo amma abin da shari'a ta fito ya aure wa wanda take so sai a ji zaunawa lafiya eh amma in dai uba ne ma a ji ya aure da budurwa ko ba ta yi ne ba to auren ya tabbata yana na a cikin da ban shari'a to Allah ya tabbata walaikun eh da kai yana faduwa ana kwafin sabati bayan da ba yi eh kamar wani yan kudin a banki ba ka samu kaɗan je kaɗan cire ba ko kaɗan duba wani yanki na ka ba kaɗan ganshi ba to ana bin ka ba shi a haka wani musulmi za ta bada wannan gashi gafar ka ta nuna shi da kafin ma wani aiki ma ba samu ba ko ka ji wannan kishiruwa ka ce kai wannan kishiruwa na fada aiki kwanan nan na wani dan wahala wani bari sai bayan Allah ka kana da yadda za ka yi ana bin ka bashi ko kana da wani kasara ka sa a kasuwa za ka je rai kai komai komai kawai shi ke rage kasuwan sai nauyi kuma to irin wannan irin wannan ana bin mutum bashi amma idan ranar ta zo ba kudin saya ba maranta ko kuma ba kudin saya in ka yi rance kuma gaba baka gano hanyar biya ba to an yaje maka to ko bayan kwana uku da ka samu wadata kuma sai bace wannan ka ya wuce kuma kar ka manta wata falala kuma da za ka je ka samu wani abu kuma ka sake yi bayarwa a sai dai a ce ka hajiyar ba za a baka ladan da kan nan ba ai ai shi ma na da wani matsayin da in ya wuce ba a rasa wannan ko da ka samu matsayin na shari'a wanda ba ruwan ka kenan ya wuce ka to ka rasa wannan ladan don yana da lada mai yawan gaske wani darshiyarwa haka da muke ta yi bai kai wani sun lada ba yawwa to Allah ya Allah ya tafi Allah ya tafi Allah ya tafi ya ya kuma Allah ya tafi Allah ya gama ya ya rabu da ka tafi Allah ba da da Allah ya ma da rabu da da rabu da da mar da Allah ya ne ya ta hadu ta Allah ba da da ya ya rabu da sallallahu alaihi wa sallam rahman rahim alhamdulillah alamin اللهم انا نسالك من ديننا كتابك يا رب العالمين كتابك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعبد الكريم وعبد ناظر العجيب الأول العليم أبنائك المستقيم وعلى آله عن سبيل الغالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين